بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya ba mu damar tarewa a wannan masallaci na as-sahaba a wannan yammaci na alhamis 21 ga watan rajab hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda yau majalisi ne na aqida inda muke karanta littafin alqaulus sadid fi maqasid at-tauhid na babban malamin na abdurrahman ibn nasir as-sa'di rahimahullahu ta'ala sharhi ne na kitab at-tauhid a yau bi aunillahi za mu tashi babi na hamsin da ɗaya za mu tashi babi na hamsin da ɗaya قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله باب دكي بياني game da cewa ba a cewa assalamu alallahi aminci ya tabbata ga Allah ba a faɗar hakan ba za a ce ba aminci ya tabbata ga Allah me yasa to sau da hakikanin lafazin assalamu abinda ake nihi da shi shine assalamatu والبراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب abinda ake nufi da lafazin assalamu shine kubuta da nisanta da tsira daga dukkanin sharri da aibi ina fata mun gane shine lafazin assalamu idan musulmi ya ce maɗan shi musulmi assalamu alaikum kamar yana masa addu'a ne yana nema masa ga Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da shi daga dukkanin sharri idan kaga Allah maɗaukakin sarki shine abin nema daga ya kubutar da mutane ko halittunsa gaba ɗaya ba a nema masa shi yasa ba za a ce ma Allah ba assalamu alallah bai dace ba an gane ko Allah shi ake roƙo ba a roƙa masa Allah wadataccen sarki ne da bai buƙatar komai a wurin kowa halittinsa dukansu mabuƙatu ne zuwa gare shi abinda ke cikin sammai gaba ɗaya da abinda ke cikin ƙasai dukansu mabukata ne a wurin Allah kenan Allah maɗaukakin sarki shine ke kubutarwa an gane ko shi ke kubutar da bayansa daga dukkanin aibubbuka da kuma tawaya shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin alkur'ani mai girma walil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa kaga Allah madaukakin sarki shine ke amintar da bayansa shi ke kubutar da su amma ba a cewa aminci ga Allah saboda Allah shine assalamu to ya za a neman masa aminci kuma ina fata an gane shine abinda wannan babin ke karantar da mu Allah sa mu dace قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام حديث يزو أتكم بخاري دا مسلم dan dama mun sha gai a can ba idan mala ya ce fi sahihi yana nihin ingantaccen hadisi amma idan kuma yana nihin ya zo a cikin bukhari to sai a ce muslim ma ya rawaito shi ina fata mun gane sau lafazin fi sahih galibi na aka sa ana nihin sahih bukhari shi kadai kenan to amma hadisin muslim ma ya rawaito shi kenan bukhari da muslim an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya rada shi qala abdullahi dan mas'ud yace kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam fi salat mun kasance idan muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah qulna mukan ce assalamu ala Allah aminci ya tabbata ga Allah min ibadihi daga bayinsa assalamu ala fulanin wa fulan aminci ya tabbata ga wani kuma aminci ya tabbata ga wani فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم sai manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace la taqulu assalamu ala Allah la taqulu assalamu ala Allah kada ku ce kada ku faɗa kuna masu cewa aminci ya tabbata ga Allah fa inna Allah huwa assalam saboda Allah madaukakin sarki shine assalamu to kuma ya za cewa aminci ya tabbata a gare shi bayan cewa shi ne amincin gaba ɗaya ina fata mun gane sai dai aminci ya tabbata ga bayu amma Allah shi ne mai aminci kuma shi ne mai amintarwa subhanahu wa ta'ala na daga cikin ma'anonin assalam na farko gaisuwa kama yadda mutum zai ce maɗan uwansa assalamu alaikum kaga yana nufin mi gaishe shi ne amincin Allah ya tabbata a gare ka ma'anar ta biyu assalam shine kubuta daga dukkanin naƙasu da aibi da tawaya kama yadda muke faɗa cewa assalamu alaika ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi mai girma ba haka muke faɗa ba cikin attahiyatu lillah yaga ana nufi da ita Allah ya kawon maka daga dukkanin aibi da kuma tawaya da naqas ma'ana ta uku daga cikin ma'anonin assalamu assalam ismun min asma'illahi alhusna ɗaya ne daga cikin sunayen Allah kyawawa tunda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alqur'ani wallahu alladhi la ilaha illa huwa almaliku alquddusu assalam kaga assalam ɗaya ne daga cikin sunayen Allah kyawawa masu tsarki da ake roƙon Allah da su ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki yana da sunaye kamar yadda ya ambaci hakan a cikin alqur'ani mai girma sunaye masu yawan gaske annabi ma ya ambata ma Allah sunaye shi yasa dai ƙarshe hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin Abu Huraira annabi ya ce inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-janna lalle Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna malamai suka ce wannan ba wai yana iyakance sunayen Allah bane ba a ce Allah baya da sunaye sai ɗari ba ɗaya ba haka bane abin nufi ba wai ana nihin adadin kenan ba ina fata mun gane idan ka kiyaye suna ɗari ba ɗaya daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki to za ka shiga aljanna saboda sunayen Allah suna da yawan gaske da babu wanda iya tattare adadinsu sai shi kaɗai subhanahu wa ta'ala ina fata mun gane to kiyaye su shine saninsu da sanin ma'anarsu da sanin abin da suka kumsa da aiki da abin da suke hukumtarwa duk wanda ya musu wannan sani ya lakance su hakan to zai shiga aljanna gobe alkiyama Allah ya samu daga cikin da suka lakance su suka san ma'anarsu kuma suka yi aiki da abin da suka kumsa kaga Allah madaukakin sarki da kanshi ya fori bayansa su roƙe shi da sunayen shi kyawawa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha tabbat ya tabbata ga Allah madaukakin sarki kyawawan sunaye fad'uhu biha ku bauta masa ku kira sa ku roƙe su biha da waɗannan sunaye ina fata mun gani kana san Allah ya karba maka addu'a ka bukatunka su biya yi amfani da kyawawan sunayen Allah wurin roƙonsa Allah na san ka yabe sa Allah na san ka masa kirari in kai hakan zai karba maka ina fata mun gani sabanin abinda الشيخ أحمد التجاني كاو أشكل التاهنسا الإفادة الأحمدية wanda ke nuna maka waɗannan mutanen wallahi sam ba su da alaƙa da musulunci ta kusa ko ta nesa mayaudara ne tsantsan mayaudara maha'inta ne tsantsan maha'inta da suka zo su yaudara al'umma don su ci kuɗinsu bil batil a cikin ifaratul ahmadiyya limurid sa'adatul abadiyya shehu hamad tijani ke cewa fa nahani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama عن التوجه بالأسماء الله بالأسماء الحسنى النبي يا هناني إن فسكنت الله تورروا قنصة دكاوى وانسونا ينسى النبي يا هنس wai annabi ya hana shehu ahmad tijani in zai roƙon Allah ya yi amfani da kyawawan sunayen Allah annabi ne zai hana sa Allah ya ce a roƙe sa da kyawawan sunayensa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha annabi ya ce mashi Muhammad tijani kakka roƙi Allah da sunan shi kyawawa annabi ya zo ne dan ya warware alqur'ani mai girma wannan shike nuna maka wannan mutanen mayaudara ne maha'inta ne makaryata ne wallahi shedan ne ya ga masa ka ba manzon Allah shedan ne ya ga masa ka duk tashancin da yake da yaudar al'umma da yake yi na cewa ya ga annabi kiri da muzu wallahi shaidan ne ke gama da shi dan annabi zai kore ka da yin haka annabin da ya zo don ya tabbatar da wahayin Allah ya tabbatar da shari'ar musulunci ya tabbatar da aqida da tauhidi ya alakanta bayu da Allah kyakkyawa alaka shine zai zo ya ce karka roki Allah da sunayen shi kyawawa kun san wai me yace annabi ya fore shi da shi a madadin sunayen Allah masu kyawawa sai ce wa amarni bit tawajjuh bis salatil fatih sai annabi ya fore ni da in fuskanci Allah da salatul fatih dan Allah akwai wani mai hankali daga cikin musulmi da zai shakku cewa Ahmad Tijani ƙarya ce yake yi wallahi duk mai hankali wanda ya san menene addini ya san waye manzon Allah ba zai taɓa yarda da wannan magana ba a ce annabi ya faɗi ta salatul fatin da kuka kirkiri kayan ku salatul fatin da take kwashe da masa'ib da balaya salatin da idan aka bi ta akan tsarin fasara shehu amir tijani wallahi kufurun ne bawa kafirci ne tsantsa a fili Allah raba mu da bata yana assalam ɗaya ne daga cikin sunayen Allah kyawawa wanda ya kamata a ce musulmi suna yaɗa shi ta hanyar yin mi sallama tsakankaninsu afshu salama bai na ku yaɗa sallama tsakankaninku fihi masail a cikin wannan babin akwai matsaloli al'ula matsala ta farko tafsiru salam mun ji menene fasara assalam a thaniya matsala ta biyu annahu tahiyya lalle cewa assalam tahiyya gaisuwa ce الثالثة مسألة أكو أنها لا تصلح لله للي لفظن السلام بيداتي قال الله بأتي السلام على الله هنا فاتمن قاني الرابعة مسألة تهدو العلة في ذلك من جميع إلا أتكين أتي مع الله السلام على الله سود الله شيني السلام to don me za a ce kuma aminci ya tabbata ga Allah Allah shine mai aminci kuma shi ke amintarwa ba za a ce ba aminci ya tabbata a gare sa al-khamisa mas'ala ta biyar ta'alim ta'alimuhum at-tahiyyata allati tasluhu lillah sanar da al'umma gaisuwa da ban girma wadda ta dace da Allah annabi ya hana su ce assalamu ala Allah amma sai koya musu yayi kamata su fada shine at-tahiyatu lillah as-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi duk wanda kai yayi wa rahmatullahi wa barakatuh ko assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shine aka sanar da sahabban annabi a madadin wancan kuskuren a nisance shi ina fata mun gani sai sharhi na Abdurrahman ibn Nasir Sa'id rahimahullah mala ce wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam hadha al-ma'na bi qawlihi fa inna Allah huwa salam hakika annabi ya riga ya bayyana wannan ma'anar da fadarsa cewa assalamu Allah fa inna Allah huwa salam lalle Allah shine assalam shi yasa bai dace ba a ce assalamu ala Allah وهو تعالى السلام شي الله مدوكين سركي شيني السلام السالم من كل عيب ونقص كبتتشي daga dukkanin aibi da tawaya wa ammu ma thalati ahadin min khalqihi lahu kuma kubatacce daga kamantacce niya wani daga cikin bayinsa a gare sa babu wani daga cikin bayinsa dake kamantacce niya da Allah babu wa huwa al-musallimu li ibadihi kai Allah shi ne ma mai kubutar da bayansa min al'afati wal baliyat daga dukkan abin da yake afa ce tawaya ce da bala'o'i fal'ibadu lam yablughu durrahu fayadurruh bayu gaba daya ba za su iya cimma cutar da Allah ba bale su cutar da shi walam yablughu nafa'ahu fayanfa'uhu haka ba su iya su amfani Allah da wani abu ba bale su amfani shi da wani abu bal huwa bal humul fuqara'u ilayhi bayukan su ne mabukata a wurin Allah almuhtajuna ilai masu nema a wurinsa fi jami'i ahwalihim a cikin dukkanin halayensu wa huwa al-ghaniyul hamid Allah madaukakin sarki shine al-ghaniy wadataccen sarki al-hamid abun agode mishi subhanahu wa ta'ala قال المصنف رحمه الله تعالى سبابين 52 باب قولي باب قولي اللهم اغفر لي ان شئت babin da ya zo yi bayani game da faɗar mutum da zai ce Allahumma ya Ubangiji ighfirli ka gafarta mini in shi'ta in ka ga dama wannan magana ta dace ko ba ta dace ba shine wanga babin zai yi bayani game da wannan faɗa ina fatan mun gane yawwa kenan roƙon Allah tare da Allah biyan buƙatar da yarda Allah ce ya Allah ka mun kaza in kaga dama ya Allah ka rahamce ni in kaga dama Allah ka bani lafiya in kaga dama Allah ka bani arziki in kaga dama da makamantansu ko shakka babu faɗar hakan bai dace ba bai dace da girmama Allah maɗaukakin sarki ba duk mai neman wani abu a wurin Allah to kar ya alakanta wannan abin da mashi'ar Allah sai fa cikin wasu abubuwan da za mu zo mu shi amma in za ka roƙi Allah roƙa shi kai tsaye kar ka dinga kana mai shakku ko taraddudi akan cewa Allah zai karɓa maka ina fata mun gane kuma kar ka ga girman abin da za ka roƙon Ubangiji babu wani abin da ke da girma a wurin Allah babu shi babu wani abin da zai gagara Allah ya bayan bawansa da haka kaka ga girman matsala dubi girman wanda ke biyan bukata shine Allah abin da yasa wannan kalmar bata dace ba ta cewa Allah gafarta mana idan kaga dama al'amurra ne kamar haka na farko cewa Allah gafarta mana in kaso ko kaga dama wannan yana nune da cewa kamar akwai wani wanda ke cilasta Allah ya yi amma akwai wani a bayan Allah wanda ke ce ma Allah son ka ne in ka ga dama gafarta mashi in kaga dama kuma kakka gafarta mashi ina fata mun gane kaga wannan bai dace da Allah ba babu na wanda ke sa Allah ya yi kokar ya yi babu shi Allah shi ke sa a yi ko ya hana amma babu na wanda ke sa Allah ya yi abu to faɗarka cewa ya Allah gafarta min idan kaga dama to kamar kana bayyana cewa akwai wani tare da Allah da ke hana Allah yin abin da yake so sai ce to zaɓin ka ne in kaga dama Allah gafarta mishi ni dai ba zan matsa maka ba in kaga dama kaka gafarta mishi ko ba haka bane ba to haka bai dace ga Allah ba shi yasa mutum muwahidi mai kade ta Allah bai kudirin haka game da Allah shi madaukakin sarki ina fata mun gane abi na biyu faɗaka cewa ya Allah ya mani kaza in kaga dama wannan yana nuni akan cewa kana ganin wannan abin yana da girma ga Allah ta yadda Allah ba zai iya yin sa shi yasa kake cewa to in kaga dama kamin ina fata mun gane kamar da zaka zo wurin mutum dan uwanka ka nemi wani abu wurin suka ce wani da Allah ina son tallafi na miliyan biyar ma in kaga dama ne in kaga za ka iya yana akwai yiwa ba zai iya ba sai kake nemo mashi hanyoyin sauki ba wai dole ba ne ba eh ba dole ba ne in kaga dama ka yi mai yiwa abin ya gagare shi kenan kuma faɗaka haka kamar kana sauƙaƙa masa ne saboda abin mai yiwa ya girma a gare sa haka Allah yake ba haka ba Allah za ka roƙe shi ne kai tsaye game da buƙatar da kake da a wurin shi subhanahu wataala babu wani abin da ke da girma a wurin Allah ta yadda ba zai iya biyan shi ba ko kuma ya mishi girma ya ga cewa yin shi abin ya zai gagare shi babu shi ina fata mun gane babu wani abin da ke da wahala a wurin Allah komai abu ne mai sauki a wurin Allah abu na uku da ke nuna illar ka ce Allah ba ni ko yi mini kaza in ka ga dama wannan yana nuna kai mai roƙon abin bai dame ka ba ina fata mun gane Allah in ka ga dama dai ka mini eh saboda baka damu da abin ba amma in ka matsa da abin ka ce in ka ga dama kan yawwa kaga wannan nuna kai dai baka damu da abin ba to inda ya kaga dama ka wurin ga dama kuma ka bari kaga bai dace ba ga Allah madaukakin sarki subhanahu wataala شين وانغا باب زي ما قال أكنسا قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم, وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه حديث يزو أتكين بخاري دا مسلم وكو أتي حديث يتبت إنغان تتشير كما زال الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة دا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للي ما زال الله إرادة أمن تعالى استبت أغريش قال يتشي لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت kada ɗayanku ya ce ya Allah gafarta mana in ka ga dama ko in ka so kar ɗin ku faɗi haka Allahumma rahamni in shi'ta ko ɗayan ku ya ce ya Allah ka rahamshe ni ka ji kaina in ka ga dama sai annabi ya ce li ya'zimil mas'ala ya karfafa mas'alar sa kar ya shakku game da wannan kawai Allah zai kenan ya karfafa mas'alar sa kare kasance yana taraddudi ko shakku ko kai kawo kawai kai tsaye ya Allah gafarta mini ya Allah ka shi kaina ya Allah yi min kaza ya Allah yi min kaza sawon al'amuran duniya ne ko kuma al'amuran lahira ne karkace in ka ga dama shi yasa annabi ya ce li ya'zimil mas'ala ya karfafa mas'alarsa kare zamanto yana shakka a cikin mas'alarsa fa inna Allah la mukriha la saboda Allah maɗaukakin sarki ba mai ci da sta masa kashi illa abin ko ka ce in kaga dama kai kana kamar kana nuna cewa akwai mai ci da sta ma Allah eh kama akwai mai ci ma Allah to ni dai bazan takura maka ba bazan matsa maka ba gafarta masa in kaga dama wanda haka bai dace shi yasa annabi ya ce fa inna Allah la mukriha la tabbat Allah maɗaukakin sarki baya da wanda ke ci da sta sai abu shike yin abu idan ya ga dama wali muslimin haka hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim annabi ya ce wali yu'azzimir raghba abinda ake so gabawa kawai ya girmama kwaɗayinsa kar ya ga wani abin da yake jin tsoron ya roƙi Allah sha ya roƙi Allah wannan abu matukar bai yi ta'addanci a cikin addu'arsa ba ina fata mun gane saboda akwai wuce iyaka da ta'addanci a cikin addu'a shine ka roƙi wani abu wanda sabanin hikimar Allah ce madaukakin sarki ka ce ya Allah ka sanya ni daga cikin annabawa ko manzanni bayan ka san cewa cikamakin annabawa ne ne annabi Muhammad amma ta'addanci ne cikin addu'a Allah ya kulbe mi annabta da annabi Muhammad kuma za ka roƙo Allah ya saka cikin annabawa ko ya turo ka annabi ko manzo kaga wannan wuce iyaka ne ina fata mun gani to da ire-iren su irin wannan mas'alolin da suka ci karo da hikimar ubangiji bai dace ba amma in ba haka ba kar ka ga wani abu yana da girma ba za ka yi roƙon Allah shi ba ba wani abin da ke da girma a wurin Allah fa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki la ya ta'azamuhu shay'un a'tahu babu wani abin da Allah zai bayar da zai girma a wurin Allah babu shi duk abin da ka iya roƙo Allah roƙa shi ba wani abin da ke da girma a wurin Allah da ba zai iya bada shi subhanahu wataala fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko annahyu an al-istithna'i fi du'a hani qarara da yazo akan togaciya a cikin roƙo ko addu'a yi mani kaza in ka ga dama shine al-istithna athaniya mas'ala ta biyu bayanu al-illati fi dalika mun ji bayani illa akan cewa in ka ga dama ka mini mun ji illoli athalitha mas'ala ta uku qawluhu li ya'zim al-mas'ala mun nura da fadan manzo Allah da yace li ya'zim al-mas'ala mutun ya karfafa mas'alarsa kare shakka a cikin ta الرابعة مسألة هدو i'zamun raghba girmama kwaɗayinka a wurin Allah Allah na san mutum mai naci in kana sa Allah ya karba maka addu'a ka naci ka dage ka matsa sai Allah ya karba maka Allah na san mutum mai naci yana dagewa wurin roƙonsa da wurin bautarsa al-khamisa mas'ala ta biyar at-ta'lil li hadha al-amr mun ji illa wannan al'amara saboda babu wani abin da ke da girma a wurin Allah kawai ka roƙe sa abin da kake so ka roƙe sa sai sharhi na Abdurrahman ibn Nasir Sa'id mala Allah shi kanshi da rahama yace al-umuru kulluha al-amra gaba ɗayan su wa in kanat bi mashi'ati Allah wa iradatihi koda ko sun kasance da san Allah ne da nufin sa fal matalibud diniya kama ababan nema na duniya ka su'alin rahma kamar roƙon Allah rahamarsa wal maghfira da gafararsa wal matalibud dunyawiyya da kuma ababan nema na duniya al mu'inati ala ad-din wanda za su taimaka maka akan bautar Allah da addini ka su'alil afiyati war rizq kamar roƙon lafiya da arziki wa tawabi'i zalika da ababan da ke biyo wannan gaba daya فقد أمر العبد أن يسألها من ربه طلبا ملحا جاذبا حقيقا أنفور باوا يروكي الله سوء يروكي أبنجيجن سوء وأن أبابا طلبا نيما ملحا نناتي جازما وند بيكر الشك كوكم كنت yankakken nema kenan an rage an furbawa da yin haka ina fatan magana sawan al'amuran duniya ne ko al'amuran lahira ne ko da ku sana ƙarƙashin mashi'a Allah da irada shi kai dai an ce roƙa kuma ka naci wurin roƙa ina fata mun gani wa hadha talabu ainul ubudiyyati wa mukhuha malaci wannan roƙon da za ka yi da nema a wurin Allah shine ainihin bauta da kuma bargon bauta abinda ake nema ga bawa kenan wala yatimmu dhalika illa bi talabil jazim hakan ko ba zai samu ba sai da nema wanda babu shakka ko kunkwanto game da shi alladhi laysa fihi ta'liqun bil mashi'a irin neman da baya da alaka ba alakanta shi ba da yarda Allah baka ce ba Allah yi min kaza in kaga dama a'a ba irin wannan neman ba li'annahu umuru li'annahu ma'murun bihi da shi bawa an roke shi da yi nema a wurin Allah wa huwa khairun mahdun roƙon alkhairi ne tsantsa لا ضرر فيه وان باب cuta a cikin sa wallahu ta'ala la yata'azamu shay'un kuma shi kuma Allah madaukakin sarki babu wani abin da ke girmama auren sa ba zai iya sa babu shi wa bihadha da wannan ne ya zaharu alfarqu baina hadha wa baina su'ali ba'd almatalib almu'ina allati la yutahaqqaqu maslahatuha wa manfa'atuha da wannan ne zai bayyana qarara bambanci tsakankanin wasu al'amurra ko su shashi na ababen da ake nema da za su taimaka maka allati la yutahaqqaqu maslahatuha wa annaba iya tabbatar da maslaharsu wa manfa'atuha da kuma amfaninsu akwai bambanci tsakanin abin da ka san maslaharsa ka san amfaninsa da zaka nacewa baka shakka kana roƙon Allah ya zartar maka su da ababen da baka iya tantance amfaninsu da rashin amfaninsu to irin ababen da baka iya tantance amfaninsu da rashin amfaninsu wala yuzamu anna husulaha khairul lil abd irin ababen da ba iya yankewa kai tsaye a ce samu su gaba wa alkhairi ne gare shi fal'abdu ya tsalu rabbahu wa yu'allikuhu ala ikhtiyari rabbihi lahu aslahul amrai to a wannan lokacin bawa zai roki ubangijinsa ya rata ya zaɓi ga Allah zuwa gare shi cewa ya Allah ya zaɓa masa mafi alkhairin guda biyan irin abin da baka da masaniya akan cewa alkhairi ne gare ka ko kuma sharri ne gare ka ta wanda lokacin sai ka bayyana Allah zaɓi shi ya Allah ka zaɓa mana mafi alkhairi daga cikin ababen nan guda biyu tunda kaga baka san amfanin su ba ko rushe amfanin su gare ka amma abinda aka san amfanin sa kai tsaye ba a taraddudi ko shakka kai tsaye za a roki Allah madaukakin sarki malace ka du'a'il ma'thur kama addu'ar da ta tabbata ana cewa Allahumma ahyini idza kanat alhayatu khayran li ya Allah ka rayar da ni idan ya kasance rayuwa ita ce mafi alkhairi a gare ni mutum ya tsinci kanshi cikin wata damuwa da tashin hankali da rashin lafiya ko ya bata ta inda babu abin da zai ci na ruwa ko abin sha yana cikin hali na takura da damuwa sai ce ya Allah ka karbi rayuwata idan ya kasance karbar rayuwata wa ita ce mafi alkhairi a gare ni kaga saboda baka san menene alkhairi gare ka ba karbar rayuwa ko abarka kana rayi mai wa wahala ce ta iya ta gushe mai wa kuma mutuwa ita ce mafi alkhairi gare ka abinda baka sani ba amfaninsa da rashin amfaninsa sai karata shi zuwa ga wanda babu abin da ke koyuwa gare shi shine wa kenan Allah madaukakin sarki wa tawaffani idza alimta alwafata khairan li Allah ka karɓi rayuwata idan ya kasance karbar rayuwata wa ita ce mafi alkhairi a gare ni wa ka du'a istikhara kama addu'a ta al-istikhara da kuka sani wanda annabi kasance yana koya masabbin shi ta wanda akan yi ta ne a miƙa zabi zuwa ga Allah madaukakin sarki cikin abin da kake so ka yi na rayuwa abin da ya shafi addinin ka ne ko abin da ya shafi rayuwarka ce ta duniya kana son ka kulla wasu haraka sawon kasuwanci ne aure ne bulaguro da makamantansu sai ka yi al-istikhara ka ba Allah zabi kai addu'a nan da kuka san ana gabatarwa bayan an yi raka'a biyu sai a roƙi Allah kuma wannan rakawoyin guda biyu ba su da lokaci da daddare ne da safe ne duka za a yi su ina fatan mun gani yau kenan kaga addu'a istikhara ma ta kumshi wannan al'amarin sau da baka san abin da za ka yi ba alkhairi ne a gare ka ko sha shi sai ka baiwa Allah zaɓi ya Allah zan yi fatauci zuwa ƙasa kaza don neman kuɗi ko don kasuwa ban sani ba tahiyyar tawo alkhairi ce gare ni ko kuma sun koyon haka ya Allah in alkhairi ne a gare ni ka zartar da ita in tafi in kuma sharri ne ya Allah ka kawar da ita daga bare na haka aurenka haka kasuwancinka da makamantansu ina fata mun gani yawa mala yace fa faham hadha alfarq allatifa ka fahimci wannan bambancin allatif mai mai tsananin boyuwa albade mai kayatarwa بين طلب الأمور النافعة المعلومة المعلوم نفعها وعدم ضررها سكن كان نيما الأمر دا ما سأنفانين دا أكسن أنفانونس أكسن كمرشن شوتر وسو وأن الداعي يجزم بطلبها أو أن اللوكة ميروقو زي كرففروق أنسى بزي شكا غمد إروانا الأمر ولا يؤلقها kuma ba zai ratayar da irin wannan ababen da an san amfaninsu an san rashin cutar da su ba zuwa ga cewa in Allah ya ga dama a kauye roƙa kai tsaye wa baina talabil umuri allati la ikhtiyara baina ko wa baina talabil umuri allati la yadri al-abdu an awaqibiha bambanci tsakanin al'amuran da bawa bai san ƙarshen su me zai kasance ba wala rujhani naf'iha ala darariha bai san kuma me ya farin jaye ba tsakankanin amfanin su da cutarwar su ba fadda'i yu'alliquha ala ikhtiyari rabbih alladhi ahata bi kulli shay'in ilma ta wannan lokacin mai roƙo sai ya rataye al'amuran da zabin zuwa ga ubangijin shi wanda ya kewaye komai da komai ta hanyar ilimi da sani wa kudratan da kuma kudura wa rahmatan da jin kai wa lutfan kuma da tausayi wannan shine karshen wannan babin sai babi na 53 ko قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يقل عبدي وامتي mal Allah ji kanshi da rahama ya ce babu wannan babin ya zo ne domin da yayi bayani game da cewa la yaqul mutum ba zai ce ba abdi wa amati bawana da baiwata mutum ba zai faɗi haka ba saboda ladabi ga Allah madaukakin sarki ina fata mun gane alaka wannan babin da kitabut tauhid shine wannan lafazin da aka ambata kamar yana nuni ko yana badawa zuwa ga tarayya da Allah a cikin rububiyarsa ka ce mutum bawana ko baiwata wanda dukanmu da kai mai faɗan bayin Allah ne ya kamata a kiyaye wanga lafazin saboda kamar yana bayuwa kaɗan duk da ba hakan ake nufi ba zuwa ga tarayya da Allah a cikin rububiyarsa sai aka hana shi don yin ladabi ga rububiyar Allah da kuma kiyaye janibin tauhidi da kuma daɗe duk wata hanya da za ta bayuwa zuwa ga yin shirka shi yasa aka hana haka ina fata mun gane eh in ka faɗa hakan abin bai dace ba ina fata mun gane an fi son ka nisance shi mana ya ce fi sahihi hadisi ya zo ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala lalle manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi qala yace la yaqul ahadukum at'im rabbaka waddi rabbaka وليقل سيدي ومولاي ولا يقل عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي حديثي daga Abu Huraira lalle manzo Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi qala annabi yace la yaqul ahadukum at'im rabbaka waddi rabbaka rabbaka kada ɗayan ku yace bi ma'ana yana yin magana da bawan wani sai ya ce da shi at'im rabbaka je ka ciyar da Ubangijinka, wadda rabbaka je ka ma Ubangijinka alwala, kada ɗayan ku ya faɗi haka, ina fata mun gane, saboda ladabi ga Allah maɗaukakin sarki, don lafazin arrabbu ɗaya daga cikin sunayen Allah, ina fata mun gane. To, don ladabi ga Allah kada ka ce ma bawan wani haka, ko kai ka faɗi hakan a bawanka kana mai girmama kanka. don kai ma ka iya ce ma bawanka ciyar da ubangijinka mana kana nufin kanka kana girmama kanka yi ma ubangidanka alwala don ubangiji ana nihin ubangida kenan haka ne ko to an nisanci wannan lafazin duk da ba haka ake nufi ba amma don girmama Allah subhanahu wa ta'ala wali ya kul abin da ya kamata ya faɗa sayyidi wa maulaya gane ko sai ce sayyidi wa maulaya abinda ya kamata ya faɗa maimakon rabbaka da kuma wadda'in at'im rabbaka da wadda rabbaka ina fata an gane kenan shi bawa sai ya ce ma mai gidan shi sayyidi shugabana kenan ko haka maulaya wanda ya ni'ima a gare ni mai kula da ni da makamantansu ina fata mun gane wala yaqul abdi wa amati haka mai gidan da kansa kada ya ce bawana idan zai kiransa ko ya ce baiwata waliyakul fataya wa fatati wa gulabi in har zai kiransu sai ce fataya yarona wa fatati da yarinyata wa gulami da yarona haka ya kamata ya amfani da irin wannan alfaz don girmamawa ga Allah maɗaukakin sarki ina fata mun gane yawwa don lafazin a ce ubangijin wane haka abin akwai ɗan girma a cikin shi ina fata mun gane saboda ubangiji shine Allah madaukakin sarki ubangijin kowa da komai duk da ba hakan ake nufi ba amma na sa a nisanci lafazin dan a nisanci kamancece ne tsakanin bawa dawa da Allah madaukakin sarki ina fata mun gane yawwa amma babu lafiya ce ubangijin gida rabbul bait rabbu kaza rabbu kaza idan aka yi idafa shi ina fata mun gane eh ubangidan wani ubangijin wani ubangijin wani haka sayyidi shi ma idan aka idafa sababu lafi itlaqinsa shine bai dace ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sayyid Allah sayyid idan aka itlaqin shi ana nihin Allah shi kade madaukakin sarki ina fata mun gane yana wannan shi ma ya kamata a ce a nisanci irin wannan abubuwan sai inda suka dace a faɗe su in aka ce maka sayyidin kana da siyadar da gaske ina fata mun gane a matsayinka na jagora ko shugaba ko makamancin haka sabani yadda mutane suka yi amfani da ita a koda yaushe wani yanzu har mata ma suka gana ce musu sayyada babu sayyada cikin mata mace karkashin namiji take dan me zaka ce mace sayyada ina fata mun gane ha babu sayyada cikin mata Allah ya samu dace yawwa wani ya ce to da ake cewa sayyida aisha sayyida kaza sayyida ko ba faɗa haka sai ya ce wannan lafazi ne wanda ya kamata a nisance shi wannan kuma ba tawaya ba ne gare su ina fatan mun gane yawwa fihi masaila cikin wannan babun akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko annahyu an qawli abdi wa amati hani qarara da yazo na hana faɗa cewa bawa na da baiwata makaruhi ne bai dace ba ina fata mun gane makaruhi ne bai kamata الثانية مسألة تبيو لا يقول العبد لسيده ربي haka bawa ba zai ce ma shugabansa ba jagoransa rabbi ubangijina da lafazin ubangiji yana nihin mai renanka mai kulawa da kai mai gida na kenan da wannan lafazin da ya rabbi kai rai fada malifi ya ce oga ko mai gida ko kuma makamantansu shugaba da makamantansu an gane ko wala yuqalu lahu at'im rabbaka haka wani ba zai ce ma bawa ba ciyar da ubangijinka je ka mishi hidima ta abinci bai kamata ka faɗa hakan ba الثالثة مسألة أكو تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي سند نفركم da koya masa cewa ga abin da zai fada fataya yarona ko dan gidana da fatati yarinya ta ko yar gidana wa gulami da yarona shi ya kamata ya fada arabi'a mas'ala ta hudu ta'limu thani sanar da nabin qaula sayyidi wa maulaya shi bawon kenan ko ya ce man mai gidansa sayyidi da maulaya kai ya ce rabbi ina fata mun gane sai ce sayyidi jagora na kuma sayyidina maulaya mai kula da inda makamantansu alhamisa mas'ala ta biyar at-tanbihu lil muradi wa huwa tahqiqu at-tauhid fadakarwa game da manufar manufar kawai shine a tabbatar da tauhidi ga Allah madaukakin sarki hatta fil alfaz har ma a cikin lafazan da kuka yi amfani da su da gobe a tabbatar da tauhidi kar a samu wani abin da ke dan susa ko yake kawo kamanceceniya tsakanin bawa da Allah sa koda ba a nufin hakan sai a nisanci haka dan tabbatar da tauhidi ga Allah madaukakin sarki sai sharhi na Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah malaci wa hadha ala wajhi al-istihbab wannan fa akan fuska ta mustahabbanci haka ake so ya kasance an yi ajiyar abdu an kaule abdi wa amati shi bawa na gaske mutunan kwarai ya karkata daga barin faɗar cewa bawana ko kuma baiwa ta game da wanda ya mallaka na bayu ila fataya fatati zuwa ga faɗar fataya fatati tahaffuzan anil lafzi alladhi fihi ihamun wa mahzur dan kokarin kiyaye lafazin da akwai wani abin da ke iya bayuwa na wani abin da zai sa a samu wani dan kamanceceniya tsakanin bawa da ubangiji ko kuma abin da ake tsoron ya faru walau ala wajhin ba'id koda koda ko bisa ga fuska mai nisa ce an yasa an nisanci abu walaysa haraman ma da ce hakan ba wai haramun bane bai kai mataki na haramun ba innamal adabu abinda kawai ake so ladabi innamal adab innamal adab kamalu tahaffuz bil alfaz at-tayyibah a samu kamala ta kiyaye lafuzza masu daɗi masu kyau allati la tuhimu mahdhuran biwajhin lafuzzan da ba sa nune zuwa ga abin da ake jin tsoro da kowace irin fuska fa innal adaba fil alfaz dalilun ala kamal al ikhlas saboda lafazi a cikin lafuzzan da ladabi a cikin lafuzzan da kuke faɗa ko shakka babu akwai kamalar da ke nuna ikhlasin wannan mutumin خصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام بل لما إن وأنغ ألفاظ wanda suka kai mafi bukata zuwa ga wanga makamin ladadabi irin lafazin ubangiji da makamantansu ina fata mun gani yau da nawa ake sallah yanzu eh da arba'in ko to nan ga ya kamata mu dakata abinda mu faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure ko makamancin haka Allah ya yafe mana gaba ɗaya da wannan nake so in yi ɗan tambihi kaɗan a yan uwa zuwa ga wani malami da ya zo garin nan wanda yake fas a fas da gidan rumbu ina fatan kun san shi malami ne da ya zo da nihin da'awa zuwa ga tauhidi da manhaji to amma ya wuce iyaka ya zarfafa cikin abin da yake fada wasai yanzu yana so ya nuna cewa kakab garin agaras babu ɗai wanda yake ahlus sunna ne ko ya san manhaji abin da yake da'awa a kai kenan muna jin shi ko mun san abin da yake fada mun yi shiru ne ba mu yi gaugan magana a kansa ba saboda dubin wasu masalih wasu amfani da kuma guje wasu banna to amma lokaci yayi wanda ya kamata a dafa dan fadakar da shi kadan ina fatan mun gane lokaci yayi wanda ya kamata a dan taba shi kadan ya gano matsayinsa da matakinsa na karatu ba dade ba kwanakin ga yana neman ya bid'antar da malaman sunna na garin ka ya nuna cewa ba su san manhaji ba ba su san abin da yake daidai ba ne ba khasatan matsala abin da shahi hoto da yi bayani a kanta ya yi bayani a kan hoto da ɗaukar hoto da ɗaukar bidiyo da ake yadawa ta hanyar amfani da irin waɗannan kamarori na salula ko kuma kamera numeric da ake amfani da ita ya nuna cewa yin hakan bidiyo ma ya nuna cewa ta fi tsanani ta fi muni haramu ce karara ta yi mahoto muni yana mai rataya da wasu maganganu na wasu malaman da suka tafi akan wannan tsarin tare da rumtse idan shi akan sauran malaman mai suka faɗa game da wannan matsala akan haka ya nuna cewa dim in ka ga mutum da kamera a cikin masallaci ya ɗauki hadisan nan na tsinuwa annabi ya aza a kansu imana yanzu shi da ke ɗokan nan da ni da ake ɗokan duka kenan an tsine mana albarka saboda ya dogara akan fatoyi na wasu malaman da akwai su ko shakka babu masu girma masu daraja da suka tai akan wannan matsala amma kuma akwai sabaninsu akwai sabaninsu wanda suka tai akan sabanin abinda na farkon suka tai akan cewa haramun ne wasu suka ce a ba haramun bane ba su masana dalilan da suka ratai akan su abinda muke so idan mas'ala ta zo wannan mas'ala ba ka da dalili kai tsaye a kanta da ke haramta ta da ainihinta sai dai ka yi ƙoƙarin dangana ta zuwa ga wasu dalilan da suke haramta irin abin a game to karka yi hukunci akan wasu idan suka saba ma irin tunaninka akan wannan matsala karka zafafa a kai kana neman ka la'anci mutane ko ka tsire musu ko ka sabke su akan manhajin sunna ka nuna kai kaɗai ka san manhajin sunna ka san menene sunna ba daidai bane ba ba daidai bane ba sam da na so yi ummu sharaddi kyakkyawa to sai na ga nan gaba za mu ci karo da babin da ke magana akan ɗaukar foto a cikin kitabun tauhid babin da ke magana da, hukumcin almusawiruna sai na ga ya kamata hammaje can za mu yi bayani akan shi dalla-dalla ba za mu taɓa raga mashi komai ba irin yadda bai iya kiyaye harshen shaurin gaya ma mutane magana lokacin da ya zo garin ga ban daɗe da fatar ƙungiya ba na fita kungiya na nuna cewa lalle hakan ga abin da ya sa na shiga kungiya kuma abin baya samuwa ƙarshe na bari kuma na tabbatar cewa ko shakka bani game da cewa kungiya kuskure ne amma da ya ji hakan ma sai ya ce ya ji wani dan uwa ya ce ya bar kungiya amma har yanzu da saura bai san manhaji ba to menene saura me yake so in yi kenan to wannan lokacin na kira sa ta waya na samu lambarsa na kira sa nace mishi Abdurrazzaq sunan shi nace na shi wani dan makta da kai aka mai da shi kamar bidiyo duk da ba hoton bidiyo bane amma an mai da shi kamar bidiyo an sa shi bisa ga siga ta bidiyo ana yada sa a kaina me yasa ka faɗa ka sai ce wace bidiyo wace magana in turo mishi ta sai na tura mishi ya shurara da kyau na yi ta jiran ya maido zuwa can sai ya maido ina kan hanyar gida bisa mashin sai ce ya ji shi a tsarin shafa idan ya biyo kan matsala to zai yi bayani gwargwana a kanta abin da ya sani kaza kaza ce mishi to yanzu wannan magana da kai ka iya kare kanka a kanta kana da dama ka iya ba kanka kare an za a zamana a kanta sai ce shi bai jayayya da kowa bai musu da kowa aha to ai ya kamata abin da ka fito ka gaya ma al'umma in an nemi ka kare kanka ka fito ka iya kare kanka sai ce shi ba zai ja da kowa bai don haka baya jayayya baya komi rabona da shi kenan to sai zama ta wannan kalmar da ya ta amfani da ya amfani da ita ana an kungiyar da na bar kungiya suna ta amfani da ita a kaina suna ga sun samu wani abin harbi da za su harbe ni da shi suna ta yada ta ƙarshe abin da yake gaya musu har gwammani in zan gaya musu zan iya sassauta halshi a kansu sama da abin da yake faɗa a kansu wa ya raga ma cikinsu wa ya raga ma cikinsu shi yasa matsalar da ke da kai saɓanin malamai a kanta to kar ka zafafa a kanta ka badda a wasu ka nuna kai cike ne na ƙwarai akan matsalar so da matsalar diddiki duk hadisan da suka zo kakaf da suke bayani akan sura suna nihi ne suna bayani ne akan surar da aka zana da hannu zamanin manzo Allah akwai kamera babu ita amma annabi ya magana akan hoto wani hoto ya magana akan shi wanda aka zana da hannu ko wanda aka kwaba laka ko wani abin da aka kera aka yi hoton wani abin daga daga cikin ababen da suke da rai su ne annabi haramta kuma wa'idi ya zo mai tsanani akan masu yin haka to amma hoto da aka ɗauka da kamera haka tunda ai illar annabi ya nuna cewa masu yin hoto suna zana shi ko su dama laƙa ko su yi da koma menene suna kwaikwayon halitta Allah ne kuma ko shaka babu haka ne wanda zai ya zo ya zana a bango yayi kan mutum yayi kunne yayi hanci kaga akwai mi aikin shi akai akan abin sannan akwai ƙoƙarin ya kamanta abin da yake yi da ɗaya daga cikin halittun Allah sa'un mutum ne ko dabba daga cikin dabbobi to amma idan na ɗauki kamera na maka facak na nuna maka me aiki nawa a ciki ni na hancin ni na zana kunnan ni na zana idan menene aiki na a ciki banda danna wannan batun facak kawai eh idan ka zo kai tsaye a gaban madibi ba zai nuna ka ba kai ma eh in kai tsaye gaban madibi madibin zai nuna ka ko ba zai nuna ka ba zai nuna ka hakan shi ma ka aikata haramu kana daga cikin wanda za a tsine ma eh inda da yi bayani sai ce ni a ra'ayina da fahimtata na fi bibiya wanda suke ganin cewa har na bidiyo da na hoto haramun ne kaga ba ka da matsala wannan na yi nutsuwa da su saboda na yi ganin dalilan da suka dogara a kansu sun fi kusa da daidai sama da 'yan uwansu kaga kaga baka da matsala don wani masu ya ce tuni na fi nutsuwa da malaban da suke ganin halaccin na kamera sama da wancan da suke haramtawa saboda dalili kaza da dalili kaza kaga babu wani damu amma ka ce duk wanda suka yarda da wanga mutanen banza ne ba gaskiya bane ba ba gaskiya bane ba amma insha Allah lokaci zai zo za mu karanta babin da ke magana akan al-musawwiruna a cikin kitabut tauhid insha Allah anan zai gane matakinsa shi wane ne me ma'auninsa in Allah ya ra Allah kai mu wannan lokaci wassalamu alaikum warahmatullahi